الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فشي قبل كرات اللتاف من رسالة من كيك أرشن باب الجامع كو يوزا متاش سابن بابي yace babun filfitirati babi game da hukunce-hukuncen ɗabi'u na sunna su ne alfitira kamar yadda ya zo cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa hamsin min alfitira abubuwa guda biyar suna daga ɗabi'u na sunna kalmar fitira tana da ma'anoni daban-daban kaga to nan tana nufin ɗabi'u khisal adab shine fitira babun fil fitirati babi game da ɗabi'u na sunna abubuwan da yake ɗabi'u ne na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ji dami dami dami wal khitani da kuma hukuncin kaciya wadda ake wadda ake wa yara maza har da mata akwai kaciya ta maza akwai kaciya ta mata wa halƙi sha'ari da kuma hukuncin aske gashi gasu na jikin mutum waɗanne gasu shari'a ta nemi a aske akwai gasu waɗanda ƙazamta ne shari'a ta nemi a aske su walle basu da kuma hukuncin sutura wace irin sutura ya kamata mutum ya sa wace shari'a abba ta yadda ya sa ba sannan suturan namiji ina ya kamata ta tsaya suturan mace ina ya kamata ta tsaya hukunci hukuncin dai sutura wasataril aurati da kuma rufe al'aura haramun ne mutum ya ba al'aurarsa wani ya gani wa ma yattasil bi zalika da abin da ke saduwa da wannan abin da yayi kama da su to kaga babin shi ma irin babul jami'i ne kenan ko zai kunshi abubuwa da yawa ya ce wa min alfitira hamsin daga cikin ɗabi'u na sunna akwai abubuwa guda biyar inda ya zo ya sa lafazinsa kamar yadda hadisi yake da yafi ga lafazin hadisi abinda annabi ya ce hamsin min alfitirati abubuwa biyar suna daga ɗabi'u na sunna ga sunan dami dami dami na farko ƙasu sharibi yanki gashin baki yanki gashin baki yana daga cikin sunna ba daidai ne mutum ya bar gashin baki kamar samanja ba ya yi tsawo ɗabi'a ce ta yahudu da, da, da sauran mashirikai yahudu da nasara da majus su ke barin gashin baki ya yi tsawo su aske gemu sai annabi ya ce to a saba musu a bar gemu ya cika ya yi tsawo amma a yanki gashin baki don haka ga yanki gashin baki sunna ne sannan in ka lura gashin baki ƙazamta ne in mutum na da gashin baki in ya shatu majina da kyau wani guntun majina bai taɓa gashin bakin nan ba tun da yana da yana makwabtaka da hanci to kaga sannan in kana da gashin baki ka zo shan hura ko shan ruwa dole in dai ya yi tsawo dole gashin bakin nan ya tsomu cikin huran nan to ɗazu ka haci majina akwai sauran guntun majina ga gashin bakin ka zo ka tsoma shi cikin ruwa kaga ya zan kazanta don a gashin baki gashi ne na kazanta abinda shari'a tun nema a yanki to amma ku diba wanda yace qassu sharibi yankewa bai ce askewa ba ba aske gashin baki akai gaba daya ba yankewa ake yi me gashin baki a sharib kaga jima yadda an kasa mai sharib mai sha daga shariba sharibun mai sha me yake sha duk abin da an liquid duk abin da a ruwa to in ka zo sha ne gashin baki sai ya tsomu ciki to akan haka aka ce mai sharib in ka zo shan hura sai ya tsomu inda ya yi tsawo in ka zo shan ruwa sai ya tsomu shi yasa ake kira ne sharib to menene gashin baki wa huwal itaru shine zagaye daga tsara wa huwa ɗarfu sha'ari shine gefen gashi almustadiri wanda ya zagayo Allah shafati akan lebo na sama labba ba mutum labba biyu gare shi ba da na sama da na ƙasa to gashi wanda ya zagayo lebon sama shine shi aka kira gashin baki la ihfa'uhu kaga sai ya ce qassu sharibi ya amfani da kalmar qassu kamar yadda ya zo ga hadisi yankewa ba askewa ba la ihfa'uhu ba ta yadda shi aka gaba daya ba kenan ba aske shi aka gaba daya ba a yanke shi aka kada a bari yayi tsawo wallahu a'lam mun ji daya don haka daga cikin ɗabi'u na sunna akwai yanke gashin baki wanda ya bar gashin bakinsa ya yi tsawon na ya saba ma sunna na biyu ɗabi'a ta sunna ta biyu wa ƙassul azafari da yanke ƙumba ba yanke farce ba a yanke farce ƙumba ake yankewa farce daban ƙumba daban koko ko duk guda ne to shari'a ba ce a yanke farce ba ƙumba an ka ce a yanke to ɗabi'a ta biyu ta sunna ƙassul azafari yanke ƙumba ba daidai ba ne tabi'a ce ta nasaranci nasara suke barin kumba ta yi tsawo za a ga wasu ba kumba musulma ko ta hannun hagu ko ko ta yatsawan ga na ƙarshe na hannun hagu wannan koyi ne da nasara sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tanadi yanke kumba wa natful janahaini da cire gashin hamatta biyu gashin hamatta shi ma gashi ne na ƙazamta in mutum na da gashi ga hamatansa shi ka sa hamatansa ya yi wari amma in ka yanki gashin hamata ko ba ka yi wanka ba hamatanka ba zai yi wari ba sannan kuma gashin shi ke sa zufan hamata in ka yanke duka zufan zai yi masauki na hamata don haka waɗannan duka gaso shi ne na ƙazamta to duk shari'a ta tani da a gusar da su kaga nan ya ce natful janahaini natful cirewa shi kuma kaga ba aske aka cirewa akai ga wanda ke iya cirewa wanda bai iya cirewa kuma sai ya aske muna tare abinda dai an makasudi a gusar da su wa halqul ana sannan da aske gashin mara gashin mara shi ma gashi ne na kazanta ba a so a bashi ba wannan ya kunshi maza da mata kowa ya rinka aske gashin mara ta to duk waɗannan abubuwan da an ka nema mun yo su cikin muƙaddama ta sahihu muslim in kuna tunowa me a tsawon lokacin da an kaso kakka bari su wuce baka yi su ba kwana arba'in madalla kada ka bari kwana arba'in ya wuce baka yanke gashin baki ba baka yanke kumba ba baka cire gashin hamatta baka cire gashin mara ba to waɗannan duka suna daga cikin ɗabi'u na sunna wa halƙul ada da yanke gashin mara wala ba'asa babu laifi to kaga waɗannan duka suna cikin ɗabi'u na sunna wala ba asa babu laihi bi hilaki gairaha da aski wasunta min sha'aril jasadi daga sauran gashin jiki waɗannan su shari'a nan nassanta game da sunnancin aske su aske su mustahabbi ne ina fatar kun fahimta to sauran gashi da aga jikin ɗan adam kamar gashin gaba nan ga kirji ba gashi na hito ba mutum ba gashin daga hitowa ga hannuwa daga kwabiri duk ba gashi na hitowa ba to wannan duka babu lahi ga aske su ina fatar kun fahimta shine yace wala ba babu laihi bi hilaqi gairaha ga aske sauran da aske waninta min sha'aril jasadi na gashin jiki sauran gasoshi da ka hitowa ga jikin mutum duk wannan babu lahi in ka aske to sai na biyat ɗabi'a ta biyar tunda ya ce min alfidirci hamsin abubuwa guda biyar ne ko sai ya kawo ƙasu sharibi sannan da ƙasul azfari da natful janahaini da halƙul ana kaga guda hudu kenan ko sai na biyat shine alkhitanu yin kaciya waɗancan duka mustahabbai ne cire gashin yanki gashin baki yanki kumba aski gashin mara da cire gashin hammata duka mustahabbai ne amma shi kaciya ga maza wajibi ne ba mustahabbi ba ne ina fatar kun fahimta to waɗannan yan ka haɗa su biye kenan su ne ɗabi'u na sunna haka suke kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da su wal khitanu lirrijali kaciya ga maza sunnatun sunna ce wace irin sunna sunna wajiba wal khifadu kaciya lin nisa'i ga mata makarumatun su kuma girmamawa ce kaciyan mata ita ake kira khifad akwai wani abu kamar kun san zakara zakara to zakara in ya kosa ba akwai wani wani ɗacini da ka hito mai baga kai wani ja eh to haka wani abu ka fitowa ga gaban mata to shi ne ake zuwa sai a yanki su wanzammai masu yanka ce su sun kasan shi sannan ba kowane wanzami ya san shi ba don haka ba kowane wanzami ake kira wayawa mata kaciya ba wasu sai su yi musu ba daidai ba ya zan sababbiya rashin lafiya gare su akwai wanzammai waɗanda sun kasan inda ake yankewa ‘yan an ka zuwa mata kaciya to shi ne ya ce walhitanu yin kaciya lirijali ga maza sunnatun sunna ce sunna wajiba yaushe ne an lokacin yi maza kaciya ga sunna ga risala abinda ya nuna sai yaro ya kai shekara bakwai shi an lokacin yi mai kaciya ga mazabar malikiya amma ga sunna ranar sati ranar da duk aka wa yaro addu'a suna ranar an ranar ya mai kaciya saboda da hassan da husaini jikokin manzon allah sallallahu alaihi wasallama duka manzon allah ya sa an yi musu kaciya ne ranar sati shi ya fi na fatar kun fahimta shi ne ya ce walhitanu da kaciya lirijal ga maza sunnatun sunna ce wajiba walhifadu kaciya linnisa'i ga mata makarumatun su girmamawa ce don a kaga tasu ba wajibi ba ce mustahabbi ce girmamawa ce domin macin da an kawa kaciya ta fi bisa ga macin da ba a kaciya ba wa amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallama to yanzu mun kare hamsin min alfidirati ko to zai ci gaba da kawo abubuwa daina sunna ya ce wa amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi umarni an tu'ufan lihiyatu a cika gemu watuwa fara kuma a cika ta da ifa'i da tawaffuri duk ma'anarsu guda annabi ya yi umarni a cika gemu wala tuƙassa kada a yanke ta yankewa wanga a ɗan rage mata tsawo to annabi ya hana daga yi a cika gemu gemu cikakke akwai wani mai littafi yana siffanta manzon Allah ya ce ba a ganin gaban manzon Allah saboda gemu ya rufe kaga irin gemun nan cikakke ba irin gemun larabawa ba dan kamar an azanon ara haka ba iri ne ba a ban gemu yayi tsawo yayi kauri ina fatar kun fahimta to kaga shi to meye matsayin annabi yayi umarni da a cika gemu kuma a kaurara ta wala to kassaka da a yanke meye matsayin gemu wajibi ne gemu sunna ce wajibi wanda yayin aske gemu yayi laifi yayi haram haramun ne aske gemu ala malikun imamu malik rahimahullahu ta'ala ya ce wala ba asa babu laifi bil akhadh da yin riko min dule ha ga tsawonta ita gemanya ya za dalat kafira in ta yi tsawo da yawa in gemin yayi tsawo da yawa to babu lahi a dan yanke wani abu gwargwadon me sun wani yace gwargwadon kamu guda to babu lahi a yanke sun ka ce sai ya kai kamu biyu kama haka kamu biyu to abin da ya wuce kamu biyu babu lahi a yanke amma wanda a dan guntun geme kuma yana biya ta yana sassaka to kaga wannan bai yi daidai ba wa qalahu ghayru wahidin min sahaba wannan magana ta imam malik wannan fatawa cewa babu laifi in geme yayi tsawo kware a dan rage wani abu ba mutum guda ba da cikin sahabbai wa tabi'in da tabi'ai qalahu sun fade shi da sahabbai da tabi'ai duk sun yi wannan sun yi wannan fatawa ta imam malik wayu kurahu an karhanta sibago sha'ari rina gashi bisawa da da baki wanda furfura ta hitoma to an karhanta ya rina furfuran nan da bakakala min gairi tahrimin ba tare da haramtawa ba kaga gare su makaruhi ne wanda furfura ta hitoma a rina furfura da bakakala da mi ya kamata a rina furfura yace wala ba asabi babu laifi da rine gashi bilhinna da lalle wal katami da baba lalle lalle me yake sawa ja haka baba shi ma baba wani abu ne wanda ake rini da shi to babu lahi a rine ka kaga in furfura ta hito ma duk gashin ya koma fari kal to maimakon ka bashi haka nan kamar kada to an so a canza shi amma kada a yi amfani da bakakkala a yi amfani da ko lalle duk da wani abu mai sa ja to wannan a yi amfani da shi don a gusar da hurhurat amma kada a yi amfani da bakakkala sai ya ce maka ruhi ne ba haram ba ne yaya za a yi aski gemu rine hurhura da bakakkala ya zama maka ruhi bai zan haram ba gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har da cewa yayi duk wanda ke rine gashi ne da bakar kala ko kamshin aljanna ba zai shaka ba hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi dawud ko kamshin aljanna ba zai shaka ba to abinda ke hana ma shaki aljanna aka ce maka ruhi ba haram ba ai har ko cikin haramun kuma babba to wani har rasulu sallallahu alaihi wasallama dhukura manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana maza an libasul hariri daga tuwahi na alharini ka gani an fado ga abin gan tuwahi go tufafi na alhari ne an hana maza sawa alhari ne shi ɗaya an nau'in tuwahin da an ka hana sa amma in ba shi ba kowace iri tuwahi na roba ne ko na kaɗa ne ko na kattani ne ko na fata ne ko na mina ya halatta kasa tuwahin alhari ne kawai an ka hana shi ma ga maza ashe ya halatta kenan mata su sa sai dai inda kawai an ka yadda maza su sato yan alhari ne in sun sashi matsayin magani domin yana maganin ƙaiƙayin jiki yana maganin ƙuraje da ƙazuwa da sauransu shi alhari ne to wanda adda ƙazuwa in ga tuwahin alhari ne ya halatta ya sa saboda maganin ƙazuwa amma in ba don magani ba haka ordinary leto haramun ne namiji musulmi ya amfani tuwahin alhari ne wata khattumin zahabi haka an hana namiji musulmi ya yi zobe da zinari amfani da zinariya zobe tun da shi namiji dama zobe ɗaya kai bai munduwa ko bai sarƙa bai yan kunni to namiji an hana mai ya zobe na zinariya kaga sai ya ce namiji ya nuna kenan mata halan ne gare su yi amfani da zinariya to abin ga al'amarin zinariya kamar yadda imamul albani ya kawo cikin adabu zafaf in ma kwantar da hankali zinariya amfani da ita ya kaso kashi uku yana ya shigo cikin mataki uku na farko farkon musulunci ya halatta a yi amfani da zinariya maza da mata duk suna amfani da zinariya mataki na biyu daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta ma maza na al'umma ta yi amfani da zinariya amma mata sai an ka ci gaba da halatta musu mataki na uku daga baya hammatan sai an ka har haramta musu amfani da zinariya wannan kuma ita an magana ta kwarai to har gobe wasu malamai suna yin fatawa zinariya haramce ga maza amma mata ya halatta su yi amfani da ita wannan gaskiya kuskure ne domin albani ya kawo hadisai cikin adabu zafaf waɗanda ke nuna haramcin amfani da zinariya ga mata sarƙar zinariya 'yan kunnen zinari zoben zinari 'yan warorin zinari duk dai abin da an na zinari to ƙarshen al'amari annabi ya haramta amfani da zinariya ga maza da mata na al'ummatai ya ce ku ban makafirai su yi amfani da ita nan duniya ku kuma ta zamo taku gobe ƙiyama komi za a ba ɗan aljanna da, da sufun da komi na zinariya ne don haka annabi ya ce mai hankuri da amfani da zinariya har gobe ƙiyama daga cikin hadisan da imam al-albani ya kaci cikin adabu zafaf masu nuna haramcin amfani da zinariya ga mata fadima na na fadima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo da mundaye na zinariya tana saye da mundaye annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzu fadima ke nufaci mundaye na wuta ki sa ga hannunki sai ta ta cire mundayen nan tabbasuwa an kai kasuwa an ka sayar an ka sayar sai ta yi amfani da kudin nan ta sai bawa ta yan tashi ta zo ta faɗa min manzo Allah mun da yan nan manzo Allah na sayar na sai ba na yamta yace alhamdulillahi alladhi najjafa najjaku an qada fadima minan nari nagode ma Allah da ya tsawan fadima daga wuta hadisi ne sai Imam Abu Dawud ya fitar da shi Albani ya kawo cikin adabul zafafi kaga shi wannan ya nuna zinariya ba halal bace ga mata ina fatar kun fahimta amma har gobe malamai suna nan suna fatawa musamman malaman malikiya game da halaccin zinariya ga mata to tsakani da Allah da maza da mata duk an haramta musu amfani da zinari don haka yanzu ba kokari bane ka sayo matar ka sarkar zinari ko yan kunnen zinari ko yan walo amma ba a hana mallakar zinariya ba don haka yanzu kana da lalura gaba gare ka misali kuɗi ba su a zuwa sai ka teka sau sarƙar zinari tun da tsada gare ta haka ka aji ba da nan asa ba a kai a aji in lalura ka tattahi sai ka kai ma masu sana'ar zinari ka sai da abin ka zo ka yi lalura wannan ba laifi ba ne ba a hana mallakar ta ba amfani da ita ya an ka haramta daɗa waɗanda wadata ta yawa har kwanonin cin abinci da ci baibai duk ana yi da zinari to duk waɗannan haramun ne haramun ne cin abinci ko shan abinci a cikin makayi na zinari haramun ne cin abinci da cibin zi duk abin da an kai da zinari annabi ya haramta ma al'umma ta amfani da su ina fatan muna tare shine yace wata khattumil zahabi hakan ga an haramta amfani da zobe na zinariya ga maza wa an takhattum bil hadid hakan ga an hana yin zobe na bakin karfe zobe na karfe kun san karfe ko zobe na karfe kaga an hana zobe da zinariya an hana zobe na karfe to sai nami yace wala ba asbil fiddati babu laifi da azurfa zobe na azurfa ya halatta musa ina fatar kun fahimta wani ya zo da zobe na zinariya inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi sai annabi ya ce yaya za ka sa zoben wuta ga hannunka sai ya ce ya cire sai ya samu zobe na sai ya samu zobe na karfe sai ya sawo sai annabi ya ce ya ce hadha sharrun min zalika wanga ai yafi wancan shari na karfe kaga zobe bai halatta a yi zobe na zinariya bai halatta a yi zobe na bakin karfe sai dai na azurfa ina fatar kun fahimta wala ba asu bilfiddati babu laifi da amfani da azurfa fi hilyatil khatami ga kwalliya ta zobe a sa azurfa ga zobe wasaifi da kuma takobi akwai kwalliyar da suke wa takobi da azurfa wal mushafi da kuma littafi a zagayo takaddun ƙura'ani a zagayo shi da azurfa wannan duk babu laifi wala yuj'alu zalika amma ba a sanya azurfa fi lijamin gallen zamin doki ba a yin linzame na azurfa wala sarjin koko sirdi linzame wala sarjin koko sirdi duk ba a yin ba a sa azurfa gare shi wala sikinin haka ga yuka ba a yin yuka ta, ta azurfa wala fi gairi zalika koko cikin abin da abba wannan ba in dai ba irin zobe ko sarka ba to bai halatta ai amfani da azurfa ba waya ta khattumun nisa'u mata suna iya yin zobe bizabi da zinari kaga can maza yace an haramta mako amma su mata suna iya yin zobe kayan kwalliya na zinari ko zobe ko sarka ko yan warwaro na zinari duk ga mazhabin malikiya sun halatta amma ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama umarnin annabi na karshe ya haramta amfani da zinari ga maza da mata wani hiya an yi hani an takattumi bil hadidi daga yin zobe na bakin karhe maimaitawa na ya tun da ya ce a takattumi bil hadidi ga can ya faɗe shi tun ɗazu an yi hani daga yin zobe bil hadidi da bakin karfe ba a yin zobe ba a yin zobe na karfe sai dai na azurfa wal ikhtiyaru abinda an ka zaɓa min ma ruwaya daga abinda an ka ruwaya tofi takattumi ga zobe to yan an ka yi zobe shin ga wane hannu ya kamata a sa zoben ga hannun dama ko ga hannun hagu ya ce to zancin da an ka zaɓa sun ka zaɓa su malaman malikiya game da abin da an ka roito ga zobe a takattu fil ya sari yin sa zobe ga hannun hagu shi sun ka zaɓa don mi saboda hadisai sun tabbata annabi ya sa zobe ga hannun dama ya sa zobe ga hannun hagu kowane ya tabbata duk ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam in mun haka ga sunan abi dawuda za mu cimma hukuncin zobe babu ya kulla game da zobe da mi aka zobe ina aka wane hannu aka sa zobe sannan ga wane yatsa akwai yatsu biyu na hannu da annabi haramta sa zobe gare su hadisan sayyidina ali duk abu dawuda ya kawo da wane yatsa da wane yatsa annabi ya haramta ban ci ya karanta ya haramun nasa zobe gare su da wanga yatsa dogon ga sannan da manuni waɗanga yatsu guda biyu haramun nasa zobe gare ba a sa zobe gare su da hannun dama da hannun hagu duka ba a sa zobe ga wanga da manuni inda annabi ka sa zobe wanga na ƙarshe ƙaramin gashi ya kasa zobe yana sa ga hannun dama yana sa ga hannun hagu kowane ya tabbata to sai malamai sun kace yanzu mun samu abu biyu mun samu yatsu waɗanda annabi ya haramta sa zobe gare su waɗanda yatsu biyu da dogon ga da manuni annabi ya haramta sa zobe sannan mun samu aikin annabi annabi yana sa zobe ga wanga ɗan ƙarami ko to wanga ba a yi magana game da shi ba sai sun kace to tunda annabi bai hana ba ya nuna kenan halal ne sa zobe ga wanga muna tare waɗanga yatsu guda biyu haramun nasa zobe gare su wanga kuma ɗan ƙaramin ga shi hinsar shi annabi ka sama zobe kaga ba a yi magana wanga ba sun kace to tunda ba a yi magana ta ba ya nuna kenan halal ne don haka kenan zobe ko ka sa ga ƙaramin ko ka sa ga wanga mai bi mai amma waɗanga biyu da hannun dama da hannun hagu duka haramun ne sa zobe ga dogon ga da kuma manuni na fata kun fahimta to yace wal ikhtiyar zance wanda an ka zaɓa min marruwe daga abin da an ka ruwaito fitakatumi ga sa zobe an ka ruwaito daga wa daga annabi sallallahu alaihi wasallam zancin da an ka za ashe kenan ya nuna ba zance guda an ka samo daga ba zance guda an ka ruwaito daga annabi ga inda aka sa zobe ba an ruwaito annabi yana sa zobe ga hannun dama an ruwaito yana sa zobe ga hannun hagu to abinda sun ka zaba su mallaman malikiya attakhattum sa zobe fil yasari ga hannun hagu don me da sun ka zabi cewa in za ka sa zobe ka sa ga hannun hagu la'anna tanawula shay domin dauko abu bil yamina ana yi ne da hannun dama in za ka sa zobe to da hannun dama za ka dauko zoben to yana yi aka dauko da hannun dama kuma ka sa ga hannun dama kaga bai yiwa don haka in ka ɗauku zobin da hannun dama sai ka sa ga hannun hagu shi a dalilinsu muna tare to ya ce la'anna ta nawula shai domin ɗauku abu bilemina ana yi ne da hannun dama fahuwa ya akudu don haka mutum zai ɗauku zobe biya mini da hannun dama waya ji alu ya sanya shi fiye sari ga hannunsa na hagu iyakar dalilinsu annan amma dai hadisai sun tabbata annabi ya sa zobe hannun dama ya sa zobe hannun hagu ga wannan yatsa annabi ke sa zobe wanga dan karamin ga shi annabi ka sa zobe gare shi waqtu lifa an yi sabani fi libasil khazzi ga sutura ta khazzi khazzi shine kattani ko ka tufahi na kada ko na kattani waɗanda an ka surka ma alhari ne cikin su ba alhari ne zalla bane a'a amma an surka alhari ne shi alhari ne ba mun jiya baya ba ya ce alhari ne haramun ne ga mazan al'umma annabi to suturar da an ka surka da alhari ne ita ake kira alhazu in takatta ne ce in takaɗa ce asalin suturar takatta ne ce amma an surka alhari ne ciki ko ko asalin suturar takaɗa ce amma an surka alhari to ita alhazu to an yi saɓani fa'ujiza an halattar wa kuriha an karhanta wasu malamai sun ce halan ne tunda ba ta alhari ne dan surka shi ɗaya na an kai hakan ga wasu kuma sun ka cewa makaruhi ne waka zalika al'alamu hakan ga layi fi thawbi ga tufa min alhariri da alharini a zo ga tufafi sai a yi layi kamar abin ga zare guda misali na alharini shi ma an yi saɓani illal khatar raƙiƙa shi ma an hana kenan an hana yin layi a yi amfani da alharini a yi layi ga tufafi illal khatar raƙiƙa sai dai zane wanda asiriri kamar zare guda misali an kasa na alharini ga tufafi to wannan babu laifi wala yalbasu nisa'u mata ba su sanya minar raqiqi daga tuwahi waɗanda asiriri tuwahi marasa kauri suturan mace dole ta zama mai kauri meye makasudin sutura domin ta rufe al'aura to da namiji da mace duk abinda an kaso abinda wajibi gare su sa tuwahi mai kauri wanda ke rufe musu jikinsu irin ya duddukan nan da aka lafe-lafe ana ganin suturar mace kaga wannan bata zan sutura ba sa irin ta ga maza makaruhi ne amma ga mata haramun ne su sa duk abin da baya da kauri shine yace wala yalbasun nisa'u mata ba su sanya minar raqiqi daga tuwafi marasa kauri ma ya sifuhunna abin da ke siffanta su abin da ke siffanta jikinsu kaga irin yadi wanda bai da kauri irin gyale marasa kauri wannan don haramun ne ga mace ta sa in za ta fita amma in cikin gida za ta zauna daga fc mijinta wannan babu laifi ta sa kowaɗin mai irin sutura ana magana in za ta fita muna muna tare idza kharajna in za su fita ma dalla gashi nan in za su fita wala yajurru rajulu mutun namiji ba zai ja izarahu gyautunsa ya ja shi ƙasa badaran akan girman kai ba wala thawbu haka ba zai ja sauran tuhahi ne ba taguwa ce alkibba ce riga ce jallabiya ce zane ne duk abin da asutura ta namiji ba zai ja shi ga ƙasa min alkhoya la'i saboda takama ina fatar kun fahimta haramun ne mutum ya ja sutura ta akan takama ko girman kai irin yadda manyan mutane ke yi walakin sai dai ilal ka'abaini ya tsayar da sutura ta zuwa idanun sawu mutum ya tsayar da mutum namiji ya tsayar da sutura ta zuwa idanun sawu fahuwa tsayar da sutura ga idanun sawu an zafi lithaubihi ya fi tsabta ga tuwahi ne wa a tkalin rabbihi kuma ya fi jin tsoro ga ubangiji ne to da sala kenan to mallaman da ka bar da sutura su tana wucewa ina sun ka bar da sala hmm? kaga wayun ha kuma ana hani an ishtimalis samai daga kurman lage wasan lage wasan lage cikinku lage wanda an kai locus bai sanin lage sai wanda ya tashi kawai wasan lage mi an lage buɗe bakinka in magana za ka yi ka magana cike-cike da aka ɗaura ga waya kamar ya aka ɗaura shi wannan wallin ba aka ce mai a ƙulle da baya ho wallin ba aka ce ma wannan lage daban wallin ba daban dama na wanda ya taya locus bai sani ba da gangan kasa bakinka lage in mutum ya samu zane sai ya aza sai ya labiya nan gehin sai ya hito ga hili shi ne lage wannan da aka kullewa nan wallin ba aka ce mishi yanzu kun salla kun taba ganin lage babu wanda ya zo da kyalle ko sun gwada muku da aka lage babu zane can yau to ya lage su gani in ka'iya laga ko baka iya ba a sha ga yadda aka lage ya haka sha ko dita ba su a ƙashin aka yi lagini ehen sai a yi haka ko shi an lage haka haka shi an lage to kaga wanga gehe karruhi na dama wanga gehe babu komi gare shi to mutum ya yi lage kaga in kana da wando ko gyauto ko wani abu babu laifi amma wanda bai da komi zanin ga ɗaya gare ya yi haka to shi a kurma hakan ga shi an lage in kayi shi akan sutura lage kenan to inda yake kurma in ya san babu wata sutura ƙasa wadda za ta rage ma to kaga tun da ka lago shi haka sai ka tasowa haka kaga nan wanga gehe babu komi gare shi ina fata kun fahimta in kana da wando ko gyauto ko wata taguwa ka yi lage saman ta wannan shi an lage to in babu komi shi a kurman lage ina fata kun fahimta to shi ne ya ce wayon ha'an ishtibalis sama'i an hana an yi hari daga kurman lage mai kurman lage wahiyar alagai da thawabin shi ne lagin da an ka yi ba akan tuhahi ba a yi lage alhali baka da wani tufa ya rafa uzalika ya ɗage wannan min jihacin wahidatin ta gefe guda bayan ka lulluɓa zane sai kuma nan gehen hagu sai ka ɗage shi kaga nan ga hili yake kenan wanga gehe babu komi eh to shi a kurman lage amma in ya zan kayi shi akan tuha kila kana da taguwa ko kana da wando ko kana da gyauto to wannan in kai shi wannan bai zan kurma ba shi ba a hana yi ne ba to ina yake wayas dalil ukhra ya saki bangare guda wanga na gehen dama da kasaki to wannan wadhalika idza lam yakun tahta ihtimalika thawbun wannan inda yake kurman lage wanda anka hana idza lam yakun thawbun in wani tufa bai kasance ta hatashti malika karkashin lagen ka ba in ya zan baka da wani tuwa karkashin lagen to shi an ka hana amma in akwai wani tuwa wanda ka ruye ma al'aurarka babu lahi don an yi kurman lage waqtu lafi an yi sabani game da kurman lage ala thawbi in an yi shi akan tufa wanda ke ruye ma al'aurarka wasu sun ce babu komi wayumaru ana umarni bi satril aurati da ruhi al'aura an umurci maza da mata haramun ne mutum ya ba al'aura te wani ya gani ana umarni da ruhi al'aura wa izratul mumini gyautun mumini wanda duk an mumini ina ya kamata gyauto ne ya tsaya me gyauto madauri tunda can dauri zamanin annabi wanda na ba su yi yawa mafi yawa gyauto zane aka daurawa shine gyauto to ina ya kamata madaurin mumini ya kasance illa an safi sakai zuwa ga tsakiyar kwabri na biyu kaga satrul kamar yadda hadisi ya nuna satrul mumini ila nisfi saqaihi suturan mumini ta tsaya zuwa ga tsakiyar kwabri ne ya ce wala junaha a laifi ma bayan da huwa bayan bayan babu laifi ga abin da a tsakanin tsakiyar kwabri zuwa idanun sawu wa ma asfala min alka'abain fafin nar duk abin da ya kasa kasa ga idanun sawu yana cikin wuta to amma mutane yanzu ba su jin tsoro kuma sun sani an yi ta faɗin hadisan ga sun sani amma sai ga suna barin sutura su tana wuce idanun sawu daɗa ko yadda da magana annabi abu sai ko ganin suka yi wasa ce ake yi wannan dai sunan sani mu dai mun faɗi to ina yake wa izratul mu'mini suturan mu'mini ila an safi saƙai ta tsaya tsakiyar kwabri na biyu wal fakhadh cinya auratun al'aura ce walaysa kal aurati nafsiha amma kuma girman ta bata zan kama al'aura ainihin kanta ba ma'ana cinya tana cikin al'aura tunda ina abbakin al'auran namiji bakin gwiwa zuwa cibiya kaga cinya na ciki amma kuma haramcin barin cinya ma'ana bai yi girman haramcin barin al'aura ita al'aura ta ainihi ba wala ya dukkanin rajulul hammama to ina gan sai mu tsaya nan ko? eh mu tsaya nan ta ka gani haka dai babin yake kamar kitabul babul jami'i inda ba da hutun sallah ba da yanzu mun kammala risala to Allah ya sa mu na albarka ga abin da mun karanta